أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta talata uku ga watan sha ɗaya watan zulka'ida hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam wallafa ta babban malami alhafiz abdulghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin kitabu sala babul mawaqit za mu tashi hadithi na hamsin da takwas haka ne karatu na ishirin da hudu insha Allah طيب بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء قال وعن ابن عمر نحوه قال ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان na'am daga ummuna aisha radiyallahu anha to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yace idza uqimatis salatu idan aka tada sallah ko aka tsaida sallah wa hadara al-asha'u kuma abincin dare yazo fabda'u bil asha wa kufara da da abincin dare Allah ya ce wa an ibn Umar nahwa an ruwaito daga ibn Umar makamancin wannan riwaya cikin Bukhari da Muslim wali muslimin anha qalat sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bi hadrati ta'am babu salla lokacin da aka halarto da abinci wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan yani al-musalli hakan nan kuma lokacin da dauɗa biyu ke tunkuɗa shi a lokacin ya fara zuwa ya kauda wannan matsalar kafin ya shiga sallah tayyib hadisi na farko hadisin na ummu na Aisha Imam al-Bukhari ya fitar da shi 5465 da wannan lafazi cib cib da cib da musulun ya fitar da shi 558 shi ma da wannan lafazin ya fitar da shi 560 ta hanyar ibn abi atif ibn abi atif shi ne abdullahi bin muhammad bin abdurrahman bin abi bakr wannan riwaya ta muslim ita ce riwaya ta biyu da ya ce wa musulmin anha an gane ko hadisi na 60 kenan ana to ya zo 560 cikin sahihu muslim ta hanyar ibnu abi atiq yake cewa ta haddathu ana wal qasim inda aisha mun yi fira da ni da alqasim ibn muhammad ibn abi bakr as-siddiq wadannan duka matsayin ɗaya suke ga nana aisha idan haka ya ce muna ɗakin na na aisha muna tattaunawa hadith mun yi wani fira a ɗakin wa kan alƙasimu rajulan lahana da alƙasim ya kasance mutum ne mai yawan tuntuɓan harshe in yana magana yana da yawan lahani a harshen shi ya ce wa kana li ummi walad shi alƙasim ya kasance maman shi sadaka ce ma'ana baiwa ce wato ainihin muhammad bin abubakar ne siddiq ya yi sadaka da ita sai aka samu alfasim faƙalat lahu aisha sai aisha take ce mawa alfasim malaka la tuhaddithu kama yatahaddathu ibn akhi hada me yasa baka firar ta tafi a mike kamar yanda wanga dana yake firan yana nufin wato ibn abi atiq sai ta ce amma inni qad alimtu min aina ataita ta ce a saboda na san ta inda ka bullo hadha addabatuhu ummuhu wa anta addabatka ummuka wannan maman shi ta koya mishi magana sai ma maman ka ta koya maka wato ashiblu min zaka al-asad a gane ma'ana tunda maman shi ita ba turra bace haka ba zai samu cikakkiyar kulawa irin ta wanda yake maman shi diya ce ba waiwa wata matsayinta na uwa ta faɗa haka an gane ku amma duk da haka ka san aka ce uwa sai alkasim bai ji daɗi ba qala fa ghadiba alqasim wa adabba alaiha alqasim yayi fushi ya wato ainihin rike wannan magana da ta mishi falamma ra'a ma'idata Aisha kad utiya biha da yaga an kawo abinci ana sha gidanta da ruwa ake da yawa don matattara ɗalibai ne kama sai ya miƙe ba zai ci abincin ba kala ta ce ayi ina zuwa kala ya ce usalli sallah zan je ne kala ijilis kala inni usalli kala ijilis hudar zauna na yau dari ma'ana kamar na ce makaryaci ba sallah ce ta tada kai abincin ne baka so ka ci inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبث an fahimta ko wannan kenan wata riwaya da ya ce wa an ibn umar nahwahu a wato hadithin ibn umar ya zo cikin bukhari 673 marfu'a cewa idza wubi'a asha'u ahadikum فأقيمت الصلاة فليبدأوا, فليبدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه haka ajiye ma mutum abincinsa na dare ya fara cin abincin kar ya fara wato ainihin yin sallah har sai ya ƙare cin abincin shi duk da an tada sallah shine sai mai riwaya ya ce wa tuqamu salatu fala ya atiha ibn umar akan yana ji ana tada sallah wani lokaci sai ya ki tafiya hatta ya furaga wa innahu yasma'u qira'at al-imam ya ci gaba da cin abincin shi yana jin kiran yana jin karatun liman a tsanake sai ya cinye abincin shi sannan ya tafi amma za mu ji fa ba irin abincin mu bane kaga kai wata malmala uku kan ka cinye ta an ida magariba har an yi nafila ya nafila ya tafiye shi to su abincin su ba mai nauyi bane sannan muslim ya ƙara fitar da wannan riwaya ta ibn umar ko na'am bukhari ya ƙara fitar da wannan riwaya 674 idza kana ahadukum ala at-ta'am fala ya'jal hatta yaqdi hajatahu min wa in uqimat as-salat ko da ko ya ji kiran ta ana tada sallah to ya ƙara shi hatta yaqdi hajatahu kenan ba sai ya gama cin abincin duka ba ya biya bukatar shi na wannan wato abinci ne kudda lamun abinci sai muslim ya fitar da shi 559 idza wudi'a asha wa ahadikum wa uqimati salat fabda'u bil asha wa la ya'jalanna hatta yafrugha min ina fata an gane sannan akwai riwaya ta Anas Malik a cikin sahihu muslim ya ruwaito shi 557 daga Anas cewa na salama ya ce idza qurriba al-asha'u wa hadarat as-salatu fabda'u bihi qabla an tusallu salat al-maghrib wa la ta'jalu an asha'ikum idan aka kusanto wa mutum da abincin sa na dare to ya fara cin abincin kafin sallar maghriba don su suna cin abincin dare ka wato ne ko tsakanin maghriba da lisha ko kafin sallar maghriba so da galibi ci biyu suke yi aka ci da safe sai kuma can da magariba a ci an gane ku har yanzu wani ya ci abinci da magariba karfe goma na dare hankalin shi ya tashi dole duk inda abinci yake sai ya nemo shi akwai mai ci biyar ba ci da safe ci da hantsi ci da rana ci da yamma ci da daddare kamar gara kaga dole a samu matsala wannan kenan da haka wa'innan hadisai abinda suke karantar da mu shine ita sallah ana buƙatar natsuwa ana buƙatar khudu'i da khushu'i a cikin ta zaka duk wani abu da zai iya tsaya maka a cikin rai ka yi kokarin kawar da shi kafin ka shiga sallah shi yasa an kawo abinci aka ce taba abincin kafin ka tafi kakka je kana sallah kana tunanin abincin da aka kawo maka idan kana jin bayan gari ko bawal shine wala wa yudafi'uhu al-akhbata sune dauda bi in kana jin bayan gari ko bawali sun matse ka to ka je ka fara biyan wannan bukatar taka kafin ka zo ka shiga cikin sallah to ka shiga sallah kana matsewa shine wato ainihin annabi sallallahu ya ce kar ɗayan ku ya shiga sallah wa huwa dami a wata riwaya haqin kai ya shiga sallah yana matsa da bayan gari ko bawali saboda natijar hakan zai haifar da rashin khushu'i a cikin sallah wanda ita shi kuma khushu'i kamar da Imam Sa'idi yake cewa shine lubbus salah الخشوع لب الصلاة هذا كركشن فرق مؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون خشوعي شيني فرقو كركشن باين صلى الصلاة دباب خشوعي أتكي كما بأي تبا يسا يتيما المسيء صلاته ارجع فصلي فإنك لم تصل تدد ياي ركوعي ياي سجودي أما دكبان سواتك hakan nan za salla adukum salatin wa lam yutimma ruku'aha wala sujudaha wala khushu'aha aish nabi sallallahu alaihi wasallam yace sallar za ta ce dayya'aka Allah kama dayya'tani idan ka dole sai an an sa khushu'i a cikin sallah waɗannan hadisai da hadisan da suke a babun su suna ƙara ƙarfafa haka alamai sun yi bayanai akan wannan wato ainihin hadisai da suka zo kan cewa kar mutum ya ainihin je sallah bayan an kawo mushi abinci ya fara cin abincin kana ya zo ya yi sallah akwai wasu fuskokin a bayanai da malamai suka yi ibn rajab alhambali rahmatullahi ta'ala alai ya yi bayani mai tsawo akan wannan qadiyya cikin fatul bari din shi fatul bari na ibn rajab ciki ya ambaci cewa akwai malamai da yawa daga cikin sahabbai da suka tafi akan cewa wato wannan hadisi akan zahirin shi cewa ana gabatar da abinci akan sallah musamman in ya zama abincin daren yace wa mimman ruwiya anhu taqdimul asha'i ala salati Abu Bakr wa Umar wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Anas wa ghayruhum abubakar da umar da ibn umar da ibn abbas da anas dan malik cin biyar daga cikin sahabbai radiyallahu anhum wa arda da wasan su wanda ya ce wa rawa ma'mar an thabit an anas qal inni ma'a abi ubay ibn ka'ab wa abi talha wa ghayrihima min ashab an-nabi sallallahu alaihi wasallam da kasance tare da ubay ibn ka'ab da abu talha da wasu su daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'amin muna cin abinci id nudiya lis salati fa dhahabtu aqum kawai sai aka fara kiran sallah yace sai na miƙe wato ainihin zan tashi daga gurin inji Anas fa aq'aduni sai suka zaunar da ni tunda shi yaro ne a cikin su wa abu alayya hina aradtu an aquma wa ad'u ta'am dan haka wa ad'u ta'am sai suka zargin tashin da na so na yi in bar abincin da wannan abdullahi bin imami ahmad ya fitar da shi cikin masai ibn rajab ya ce wa ila hadal qawli dhahaba thawri wa ahmad fil mashhur anhu wa ishaq wa ibn al-mundhir sun tafi akan cewa a fara abincin kafin sallah amma musamman abincin dare ahmad ya ce la yaqumu hatta yafruga min jami'i asha'i sai ya gama dukkan cin dukkan abincin shi wa in khafa an tafutahu salah ko da ya ji tsoron sallar za ta kubce shi jam'i ake nufi amma in lokaci ne zai fita ya haƙura ya je ya sallah lokacin sallah ya fi mahimmanci a kan kuma to amma in jam'i ne yana iya haƙura da jam'in ya ci abincin shi ya je ya sallah shi a tsanaki an fahimci wannan ce ma dama fi waqti fil waqti ma dama yana cikin lokacin ابن رجب يتي لأنه إذا تناول منه شيئا ثم تركه كان في نفسه شغل من تركه الطعام إذا لم ينل منه حاجة ويمتن ينفارة أبنتن يباري تاك زوتي يشغى تدنغ مسامة أنهم برنها يمنمايا أبنتن wanda ya kulla alaka mai karfi tsakanin shi da samu da ya shiga sallar kawai tunanin shi da zuciyar shi suna kan wannan abincin kaga sallar ba za ta karbu ba yanda ya dace karshe a jefa masa kayan ya ce wa hasilul amri a dunkulan lamari dai bayan ya yi wasu bayanai أنه إذا حضر الطعام كان عذرا في ترك صلاة الجماعة أبنش إن يزو أذريني نبر صلى الجمع أقول سدى ما أعذار تسكي هل التاو متن يي صلى وتسكي جمعي با ودقى تكين أعذار أن أقول حضور العشاء ما وسما تنباس دفقو وسما تباس دتناني تنا جن أنا كرن صلى سيتزبو أبنش كتاو ممجي هذا رشن تناني ki bar shi cikin tukunya ko ki zuba a kwano ki ajiye har ya je ya yi sallah ya dawo da in kin riga kin zuba dai dole ya ci musamman in kin iya girki amma ba ki iya ba dama da abincin ki da goro duk daya a gurin shi ba wani bambanci tsakanin ɗanɗanon goro da abincin ki kaga ai goro baya hana ka kai sallah a dangi ba sai fita ya je ya sallah shi amma zan kin iya abinci kanshin abincin kadai ma zai iya sawa ya ta tunanin abincin a sallah to kin ga kin mai asarar mai asarar jami'i an fahimci wannan in kuma ya ce sai ya je ya yi sallah sai ke mai asarar asarar kusuri a cikin sallah kaga daga nan kuma sai ya zama to zaki ta sa yana rasa sallah to da haka hatta mata yana da kyau su san wannan fiko sun suke jahaza abincin ko dai ki gyara mushi abincin kafin lokacin sallah ko kuma a yi haƙuri har ya yi sallar ya dawo sannan ya ci abinci amma ki zubo abinci yana gani kin lasa mai zuma a baki ba ruwa ya tafi ya je ya kalla salin alin sai ya dinga tunanin wannan abinci wanda kuma hakan mun ji cewa yana da matsala to da ka sai yace hasulul amri shine abinci bujurowar abinci yakan zama uzuri na barin sallar jami'i saka fa yuqaddamu tanawulu at'am wa in khushiya fawat al-jama'a za a gabatar da cin abincin ko da an ji tsoron fitar lokaci sai ya ce a walakin labudda an ya kuna lahu mailun ila ta'am amma babu makawa sai in ya kasance yana sha'awar abincin shine maili an sai ya kasance yana sha'awar abincin wanda muka san baki abinci ba ba shi da maili kawai cikakka mutu ne yake wannan sai ya je ya sallar shi ya dawo da ba zai kina da komai ba amma in yana da maili zuwa ga abincin walau kana mailan yasira ko da sha'awar kaɗan ce ko ya tsaya ya ci abinci ce sarraha bi zalika ashabuna wa ghayruhum man hum ashabu ibn rajab sai ce sarraha bi zalika ashabuna alhanabila ai ibn hajar alhanbali yake ko wa ghayruhum santo to ala zalika dalla ta'alil ibn abbas wal hasan wa ghayrihima wa kadhalika ma dhakarahu al-bukhari an abi darda فأما إذا لم يكن له ميل بالكلية إلى الطعام إذا كنت كتبايا شعور أبنشن فلا معنى لتقديم الأكل عن عن الصلاة وعلى الصلاة إنا ما أنرت يكيك ياتا أبنشن سنة يجري صلاة tunda ba sha'awar abincin yake ba baya tsoron ya shawwasha mishi sallar shi tunanin abinci to da ka yi sallar shi yace wa qala ta'ifatun ukhra yabda'u bis salati qabla al-akli illa an takuna nafsuhu shadidat at-tawqan ila ta'am zai fara sallah asali sallah ce a gaba akan abinci sabani yanda Hausa ke cewa ci na gaba da sallah wannan kuskure ba ci ke gaba da sallah ba ai cewa kar ma ka je sallan sai ka gama cin abincin ka na su shike nuna muhimmancin sallah to kakka shiga sallah cikin wani tunani na daban sai ce wa hada mazhabu shafi'i wa qaulun wa qaul ibn habib al-maliki واستدل له واستدل له ابن حبان بالحديث الذي فيه التقديم التقييد بالصائم حديث da yazo in ɗayan ku na azumi aka kawo mai abinci to ya fara cin abincin kafin ya tafi zuwa sallah ko da ya ji kiran sallah to sai suka yi hujja da cewa idan yana tsananin buƙatar abincin sai suka yi ilhaqin wanda ke tsananin wa alhaqa bihi kullu man kana shadidat tawqani ila ta'am wanda yazan yana da tsananin shauki zuwa ga abinci sai aka hada shi da mai azumi kaga mai azumi dole ya zama ya tuko ila ta'am lannahu kana jaw'ana ko na tsananin jin yunwa saka dole zai bukaci abinci sai aka kawo abinci ya fara cin abincin kan ya tafi zuwa sallah to haka duk wanda ya zama yana cikin tsananin yunwa sai suka yi amfani da fiqh da qiyasi akan haka في الصلاة يمنع من كمال الخشوع بخلاف الميل اليسير سابان ميل كدن وقال طائفة أخرى يبدأ بالصلاة إلا أن يكون الطعام خفيفا إن أبنتم بيد نوي ويفارتي أما أن أبنتني ميوا to ya fara yo sallar shi sai ya dawo ya zauna da kyau kila sai ya sassauta mazariyar wando in ruge mu sosai to kaga wannan sai ya yo sallar shi ya dawo tukunna ya ci abinci amma wani dan salati ne wani soft abinci ne khafif sai ya fara ci kafin ya tafi yace haka ibn al-mundir an malik ibn al-mundir ya hakaito wannan zancen daga malik yace inji ibn rajab wa hadha yahtamilu annahu arada anna al-khafifa min at-ta'ami يطمع معه في إدراك الجماعة بخلاف الطعام الكثير فيختص هذا بالعشاء وانجزي ذا أكيب أن تشد أبن تندري saboda al'adarsu wancan lokacin abincin dare ba su cin mai nauyi sai ce wa hada bina'an ala waqtil maghrib anna waqtil maghrib waqtun wahid wannan gini akan cewa lokacin maghriba lokaci ne guda kama huwa qawlu malik wa shafi'i fi ahadi qawlayhi wannan mun sha ambatan bayani kan haka sai yace wa naqala harb an ishaq annahu yabda'u bis sala illa fi halayn a hali biyu ne kadai zai fara da abinci ahadihima an yakuna ta'amu khafifan wa thani an yakuna akluhu ma'al jama'a in tare da jama'a ne zai ci abincin to ya gama abincin kafin ya je sallah sai shukku alaihim fihi an qiyamuhu ila salah in ya tashi ba zai ba za su ji dadi ba sai ainihin ibnu rajab ya ce wa haula qalu inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi taqdim al-asha'i ala as-salati haythu kana 'asha'uhum khafifan كما كانت عادة الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتناول أمره غير ما هو معلوم في في ما هو معلوم في في زمن لكن magana wa'annan malamai na nufin a sallar dare musamman sallar magriba wanda a wancan lokaci abincin da suke ci ba mai nauyi bane haka sai ya kawo asari wanda abu dawud ya fitar da shi da isnadin shi zuwa ga abdullahi bin ubaid bin umair yace na kasance tare da ainihin babana a zamanin mulkin abdullahi bin zubair mun kasance a gurin abdullahi dan umar sai abdullahi sai abbas ibn ainihin wato abdullah ibn zubair dan gidan ibn zubair dan gidan khalifa kenan sai yake cewa inna sami'na annahu yubda'u bil 'asha'i qabla as-salah ai mun ji cewa ai ana farawa da abinci kafin sallah yaro ya ce mun ga an ce kina gaba da sallah yani kai tsaye kawai fa qala abdullahi ibn umara wai haka ibn umar ya ce kada ku mana ba ma kana asha'uhum kai ka san irin abincin sahabban aturahu kana mithla asha'i abika kana tsammanin abincin irin abincin baban ku ne da kuke ci a gida ku diyan gwamnoni gani خرج البيهقي من حديث حميد يتي كنا عند أنس بن مالك فأذن المؤذن بالمغرب وقد حضر العشاء فقال أنس ابدأوا بالعشاء فتعشينا معه ثم صلينا وكان عشاؤه خفيفا abincin nashi ba mai nauyi ba ne za ka masu wannan magana sun yi hujja da wa'innan asar ya ce wasu ɓangare na malamai suka ce zai fara da sallah sai dai in ya kasance abincin in an bar shi zai iya lalacewa illa an ya kuna ta'amu yukhafu fasadu lima fi ta'khirihi min ifsadi ta'am in aka jinkirta abincin aka ce ai sallah abincin zai baci yace wannan shine maganar waki da Imam Tirmidhi ya hakaito daga gare shi yace wa fi hadha al-qawl bu'd wa huwa mukhalif zahir al-ahadith al-kathira ya saba ma hadisi da yawa da basu kayyade da cewa abinci zai lalace ko kawai abinda malamai suka fitar shine tauqan da kuma shaukin mutum da tunanin shi akan abincin kar ya hana shi khushu'i wanga ya zo cikin fatowar bari juz'i na wato ainihin hudu shafi na ɗari da biyar zuwa da shida bayanan suna da yawa ibnu daqiq al-eid a cikin al-ifkar yace la yanbaghi hamlu al-alif wal lam fi as-salati ala al-istighraq wala ala ta'rif al-mahiyya bal yanbaghi an tuhmal ala al-maghrib cewa wato ainihin tabda'u bi ta'am qabla al-asha qabla as-salah to as-sala anan yace ba kowace sallah ba ma'ana da sallar azhar ko la'asar ko sallar asuba ba za ka ce ka fara cin abinci ba kafin ka je su yace wannan ya dole a daura shi akan sallah ainihin ta maghriba saboda qabda'u bil asha da yace wanda al asha shine abincin dare wa hum kanu yata'ashawna qabla al maghribi aw bayna al maghribi wal isha yace wa zalika a wato ainihin yace wa zalika bi khilafi salatin nahar ba to ainihin banda sallah ta rana yace wa bayyana ai annaha ghairu maqsuda sai sai ya ce wa yabqa at-taraddud bayna al-maghrib wal isha wannan sai ai za a iya cewa lokacin zai iya zama tsakanin magriba da isha yana sai ai taraddudi a sallan magriba ne mutum zai gabatar da cin abinci ko sallar isha an gane ko sai ce fa yatarajjahu hamluhu ala al-maghrib amma za a ranjayar da cewa a daura sallar da aka ce qabla as-sala akan sallar magriba لما ورد في بعض الروايات إن وضع العشاء إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا كذا وأحدكم وأحدكم صائم كذا أنا نفهم سلم مغربا سيتي وهو صحيح حديثي لي إن دنت حديثي ينا تين ابن حبان دا سورنس وذلك أيضا صح وكذلك أيضا صح كما يقار تبتا سوى فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب من كان تونا رواية مسلم yace wal hadithu yufassiru ba'dahu ba'dha yace wal zahiriyya sai ibn hazm akhadhu bi zahir al hadith ka'adati yake sun yi ruko da zahirin wannan hadisi fi taqdim at'ami ala as-salah yace wa zadu fi ma nuqila anhu thumma yqali abinda aka ruwaito fa qalu suka ce in salla fa salatu batila in yayi sallah bai ci abincin ba sallar ta bace hakan nan lokacin da ya matse bayan gari ko bawali a gurinsu babu sallah suka ɗauki la salata matsayin laɗin nan nafiya ce jinsi ta kore jinsin sallah kuma suka ce wato abinda za a ƙaddara la salata sahihata la salata sahihata domin za a ƙaddara ma laɗin nan khabar kaga la salata salata khabaru la ne za a ƙaddara mata khabar ولا صلاة كاملة كلا صلاة صحيحة جمهور سنتفئك لا صلاة كاملة سكما ظاهرية ستفي لا صلاة صحيحة قطة قطة سلبت أيوة إن ييت أو أنن خالد ينا جنب وليامة إيش ينا جنب ينقر يامة إيش تيدا إن يوا سازي يقاتيوا كوريه shine mudafa yana tahowa yana tare shi to a lokacin kaga bayan da za a iya samu khushu sai suka ce ba shi da sallah wanda kuma su kadai suka keɓanta da wannan ra'ayi ba dukkan malamai sun tafi akan cewa kamalar sallar ce take ragewa shi kuma nuqsanul kamal qad yu'addi ila nuqsani siha lakin la yujzamu bi ba iya yankewa cewa sallah ta baci idan kamalar sallar ta rage ai kamar wanda yana azumi amma bai bar aikata sabon Allah ba azumin shi yana rage armashi ta yiwu ma azumin ya lalace amma kuma ba za ka iya yankewa ka ce wane tun da ya yi gulma azumin shi ba shi da azumi ba to hakan nan ba za ka ce duk wanda ya yi sallah yana jin bayan gari ba shi da sallah ba ko duk wanda ya yi sallah yana jin wato ga abinci an ba shi bai ci ba ya tafi ya sallah ba shi da sallah kar kai haka inda musamman an samu daga cikin magabata akwai masu ra'ayin a gabatar da sallah ina fata an fahimci wannan kuma suka ce magariba kadai ake nufi wanda malamai da yawa sun tafi akan haka ya ce wa amma ahlul qiyasi wan nazar amma ma'abota qiyasi da nazari fa innahum nazaru ila al ma'ana wa fahimu masana fiqo masu qiyasi banda su ibnu hazm kiyan sun kalli zuwa ga ma'anar ne sai suka yi qiyasi annal illata at tashwish wato illar da ta sa aka ce in an kawo abincin ka tsaya ka ci karka tafi sallah shine kar kar tunanin abincin ya gurbata ma sallah لأجل التشوق إلى الطعام سوى دبيجنك دفعينك زواج أبنتي سيتي وقد أوضحت تلك الرواية أو أوضحت تلك الرواية التي ذكرناها وهي قوله وأحدكم صائم تبين هذا سوى بكاتا زواج أبنتي سيتي فتتبعوا هذا المعنى سيتي لما لم يستبيبي وأن معنى سيتك فتده كنت فحيث حصل التشوق الذي يؤدي إلى عدم الحضور في الصلاة duk lokacin da aka samu kwaɗayin abincin da zai iya kaiwa zuwa ga rashin fudurul kal zuciyarka ya zama ta fari gace cikin sallata ka baka tunanin baka san ma me kake yi ba kai ta sahau kai ta rafkan ruwa sai ce to qaddamu ta'ama wa iktasaru aidan ala miqdari ma yaksiru suratal ju' to a gurin a fara cin abinci amma suka takaita akan a ci gwargwadon abin da zai iya karya wato raɗaɗin yunwan ba wai sai ya ci yayi nak ya koshi ba yace wa nuqila an malikin yabda'u bis salati illa an yakuna ta'aman khafif wannan ya gabata al ihkam juz'i na 1 safa ta 104 al bassam cikin wato ainihin sharhin shi na umda da sirrul allam yace yutlabu fi salati al-khushu' wal khudu' wa hudur al-qalb ana nema ga masallaci ya kankan da kanshi ya ainihin ya yi ladabi ya halarto da zuciyar shi bi anna zalika huwa ruhu sala wannan shine ruhin sallah wa bi hasabi wujudi hadha al-ma'na yakunu tamamu salati aw nuqsanuha da gwargwadon samuwar wannan ma'anan ne sallah take cika ko ta tauye in uqimati salatu wa ta'amu aw ash-sharabu hadir in aka tada sallah ga abinci ko abin sha yana nan fa yanbaghi al-buda'atu bil akli wa shurbi hatta tankasira an-nuhmatu al-musalli a lokacin ya fara da ci ko sha din har ya zamanto wato ainihin nuhma sha'awar abincin ta mai sallah ta kare wala ya ta'allaqu dhihnuhu bihi ya zama zuciyar shi da tunanin shi ba su tsarku da wannan abincin ba wa kaila ya tasarrafa qalbuhu an al-khushu yansarifa qalbuhu an al-khushu kuma dan kan zuciyar shi ta goce daga khushu'i allazi huwa lubbu salah hada yace malam ya anihin wato ya bitul waqtu ma damar dai lokacin bai kure ba fa in baka fa hina idin yuqaddimu salah lokaci ya kure ya matse ta inda in ya tsaya sai ya ci abinci lokacin sallar zai fita to ya gabatar da sallah a daidai wannan lokacin a yuqaddimu salata fi waqtiha ala kulli shay'in da annal mustahabba la yuzahimu alwajib cewa a fara cin abincin kafin a je a yi sallah wannan mustahabbi ne a gurin jumhur banda su ibnu hazm ko to kaga mustahabbi baya kafada da kafada da wajibi balle a ce tun ai wajibi ai sallah a lokacin ta idan mutum na buƙatar abinci aka kawo mai abinci ga lokacin sallah zai fita a lokacin ya gabatar da sallah sau da can ana maganar jam'i ne nan kuma ana maganar asalin lokacin sallar ina fata an gane taisirul allam juz ina ɗaya safa ta saba'in da uku wannan takaitaccen bayani kenan akan ainihin wato waɗannan hadisai da suka zo da wannan matsala ina ga duk da na so mu kammala babu lokaci ba zai bar mu ba za mu bar shi sai mu shiga babi na gaba a hadisi na gaba wanda hadisai biyu ne suke mana saura ko da suna buƙatar su ma a ɗan ba su lokaci insha Allah Allah ta'ala ya sa mu dace